أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطيبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 25 ga watan goma hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da ranar sha biyar da watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da uku ina gode wa Allah da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazin ihya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar ranakon gudai daidai kasuwar banka ne birnin niyamin da jamhuriyar nijar muna tafsiri ne a cikin suratun nahl daga farkon sura allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko mun zo aya na goma sha hudu yau za mu tashi aya na sha biyar zuwa abin da allah ya ce allah samu dace ayoyin da muka karanta jiya suna mana bayani akan ni'imomi waɗanda Allah ya ga mutum da mana tun daga halittar mutum da hore masa samai da kasai da kuma abubuwan da zai amfani da su na dabbobi da abin da ya kama da mu to muna cikin wannan lissafi ni'imomi lokaci ya yi muka tsaya za mu ci gaba a aya na sha biyar zuwa wannan Allah ya farkon aya na sha biyar Allah yana cewa wa alqafil ardi rawasiya an tamida bikum yaran nan ne za mu tashi bayan Allah ya ce shine wanda ya kore muku teku don ku samu naman kifi lafiyayye a ciki kuma ku fitar da kayan kwalliya wanda za ku rinka sawa kuna yin ado da su kuma za ku rinka ganin manyan jirage suna kai kawo a cikin tekun Allah ba zai bari su nutse ba don ku nemi falala daga cikin arzikin Allah sannan kuma ku gode wa Allah bisa ni'ima da yi shi Allah yake cewa alqatil abdi rawasiya Allah shine wanda ya sanya manya manyan duwatsu a cikin ƙasa turaku na ƙasa sune rawasi duwatsun da suke ɗaure ƙasa. Allah ya yi haka ne an tami da bikum, an tami da bikum ai Allah tami da, ko kuma da kai la tami da. Tami huwa al-ittira shi ne raurawa, wata kafo da juyewa. Mana Allah ya sai manya-manyan duwatsu cikin ƙasa don kattarin ƙarawa ko kuma don kada ku hau ku nutse a ciki. sai ya ɗaure ƙasa. Wa an hara kuma Allah ya sanya koramu a cikin a bayan ƙasa. Mun san mun yi bayani a kan teku yana kan ƙasa ne. Su teku sun fi koramu yawa. To, koramu daban tekuna daban. su ƙoramu a ban ƙasa sai ka ga wani guri ya rike ruwa ko ina ruwa ya wuce amma wani guri ruwan yana kwarara yana tafiya sai a ce wani suna da ƙoramu a gefen shi za a ga itatuwa da sauran abubuwa wasu suna noma wasu suna kiwo wasu suna abin da ya kamata Allah ce mu ne muka yi wannan dan amfani ga mutane yanzu da kaga ƙorama tana gudana Allah ya wannan ni'ima ne ga mutanen wannan wurin don su amfana da shi wasu bulan sannan Allah subhanahu wata'ala shi ne wanda ya yi hanyoyi a bayan ƙasa la'allakun tahtadun don ku shiryu zuwa kaiwa inda kuke so da yardan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace kenan duk inda ka ga hanya a bayan ƙasa ba bature ne ya yi ta ba Allah na yi ta
in kafin a yi duniya ko ina da ka ga hanya ta bi Allah ya tsara wannan hanya sai an bi kakkakarta sai dai in lokaci bai kai ba yanzu aka da hanyar nan da ta bi nan sai banka ne ta je garin marshe ta je ta yi kwana ta je sunu ta yi kaza na ba Allah ya tsara a baita mu kawai mun zo aka yi awo aka hidda ta nan da Allah ya hidda mu ita ta hau hanya za ka je da wasu wani wuri da hanya gabe haka da kama bai kawo inda za ka gane dama akwai hanyoyi kafin a yi guduran sai ana za kwaya mai kuma akwai hanya ana tafiya gane tun ba a san mota ba wa nuna musu hanya ana ta har sa'udiya saman raƙumi akwai hanya Allah ya ce muna mun kai wannan da haka duk inda ka shiga mota ka ga cikin daji ka ga hanya ta yanin ta yanin Allah ya riga ya tsara kuma dan ni'ima gare mu mu mutane ya Allah shi yasa Allah ce la'allakum tahtaduna dan ku shiri ma'ana dan ku iya gane inda za ku ba ka sai ka je ka rasa inda za ku daga cikin ni'ima Allah ya ce wa alamatin da kuma alamomi da ake gane hanyar da su an ce alama shine ma'alimul tariq alamomin gane hanya Allah ya ce sanya su Allah mai sarki ya samu dace amma duwatsu manya manya da abin da ya kama da wannan ga matafi abin da ake nufi a nan inda a ce za ka tafi nan a yi sai zamanto da itatuwan da suke nan ba da fandu da itatuwan da suke wadata da itatuwan da suke ayyufar duk iri ɗaya ne Allah ya yi su ya za a yi ka gane nan ka zo ayyufar ba ka ganewa amma sai ka ga in ka zai ayyufar sai ka ga wani ɗan tudu sai ka ce to in ka je ka bi nan tuduwa da ka zo saman tudu to ka kai nan wani guri sai ka ga an yi gangare wani da shi zai rike in ka zo gangare kaza ka kai gurin ko kuma in ka tafi sai a ce ma a dama akwai dutse wani guri sai a ce a hagu akwai dutse to dutsen dama yana da tsawo ko a ce dutse na hagu gajere ne ko kuma in kai gaba akwai wani babban icce yana nan ya bushe to nan ne gurin mana alamomin da za ka iya gane ka kai wuri ana ci shi ne sun yawa inda za ka gane Allah shi ne wani za ka iya zuwa inda ada forai cikin daji inda ada itatuwa sai ka kasa gane komi ya zama iri ɗaya in ka bar nan sai ka azanan nan in ka bar nan sai ka zama idan ka Allah ya samu cikin wahala duk inda ka bari sai ana nuna ma wata alama da za ka gane da ka sai ka ce alama kaza da ita muke gani ana ce wannan alamomi ya sanya su ne ni'ima a gani mu mu gode musu Allah yake cewa wa bin najmi haka ma Allah subhanahu wata'ala ya ce da tauraro hum ya hataruna su mutane suke shiriwa ma'ana su gane inda za su ana nufin matafiya kenan wanda suke tafiya akan menene akan ƙasa da wanda suke tafiya akan ruwa ta hanyar taurari suna gane inda za su yanzu matafiyin ya kama hanya ya tafi kamar yanzu nan garin za ka je dosu ƙasa sai a ce ma dosu za ka je gabas ina in ka bi gabas sai dosu da kan ta garin nan ka zo hanya sai wata hanya ta yi na wata hanya ta yi na kuma ba wanda za ka tambaya kuma ka kai cikin daji ina za a yi ka gane inda gabas take da su matafiya sai mutum ya ce ka gabas an ka ce mu yi ma to ina gabas take sai a diwa yanzu karfe nawa ne karfe kaza ne ko daga kai in kun ga tauraro kaza duk wajen da kun ka gane shi a yanzu to nan na gabas take da sun daga kai sai ce a ga gabas can ba ga tauraro nan mu bi shi to shi za su bi in yamma ne sai su ce ku dibi tauraro iri kaza da kun gan shi nan na yamma take Allah ba kin sarki ya samu dace shi sa Allah subhanahu wataala ya halitta muna taurari saboda abubuwa guda uku ya bayani akan cikin Qur'ani na farko dai wa bin najmi hum yahtadun da taurari matafiya suke gane inda za su kenan Qur'ani ne ma'ana tauraro ana amfani da shi ta hanyar gane wurin da ake son a tafi wannan wani ilimi ne mai zaman kanshi Allah subhanahu wataala ya yi haka ne dan ɗan adam amfana sannan abu na biyu an sanya tauraro dan ya zamanto kawa ga saman duniya wala kad zayyana sama'a duniya bi masabiha kun ji bi ko sannan ja'alnaha rujuman lishayatin mun sanya tawari su rinka zama jifa ga shaytan wannan abubuwa guda uku suna daga cikin dalilan da ke nuna abin da yasa aka yi taurari da amfanin da suke yi yasa Allah ya ce wa bin najmi haka ma da taurari hum yahtaduna suke shiriwa su gane inda za su afamai yakhluqu shin wanda yake yin halitta shi Allah subhanahu wataala yana zamowa kamar la ya khluqu kamar wanda baya yin halitta Allah ya zama ɗaya da gunki a yanan gunki bai cancanta ya zama abin bauta ba Allah da ke halitta shi ya cancanta a rike a matsayin bauta mun bauta afala tadhakkaruna shin ku mutane ba za ku wa'azu ba ku bi Allah subhanahu wataala shi fa in ta'uddu ni'matallahi inda za ku lissafa ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala da ya yi a gare ku mutane Allah yake cewa la tuhsuha za ku iya ƙididdige ta inan waɗannan ni'imomi da duk aka lissafa wannan ɗan kaɗan ne in an yi la'akari da ni'imomin da Allah ya mana kenan yanzu da Allah yake cewa shi ya mana kaza ya yi kaza da mu ya yi kaza da mu Allah ce inda za mu yi ta faɗi ba ma iya kaiwa adadin iya ni'imar da Allah ya mana ba ma iya lissafi inna Allah da ghafurur rahim kuma Allah mai yawan gafara ne kuma mai jinkai wannan tana daga cikin babban gafa ai babban ni'ima wanda in aka rasa ta duk wancan ni'imomi ba su ba su yi ma amfani gafarar Allah kai lahi Allah ci ya yayi kai lahi Allah ci ya yayi kai kaza Allah bai so ka tuba Allah ci ya yayi da Allah ya ce to komi na yi muku amma ban da gafa duk wanda ya yi ba gafar ta ina za ka saka ka Allah za ka saka kenan kasancewar Allah gafurur rahim ne to babban ni'ima ce a gare na samu ci wannan riba Allah subhanahu wata'ala yake cewa wallahu ya'lamu ma tusirrun Allah shine ya san abu da kuke koyewa ko mutane musamman ƙasa ko cikin ruwa ko a ina kuke dai abinda kuke koyewa na alheri ko shari Allah ya sani sannan kuma Allah subhanahu wata'ala shine ya san wa ma tu'linuna da abinda kuke bayyana wanda kake aikatawa na alheri ko shari a bayyane ne ko akwai Allah ya sani da haka ya rage na walladhina yad'una min dunillah wa'inda suke bautawa wani Allah yad'una bi ma'ana ya'buduna wayanda ke bautar wani Allah su san cewa la yakhluquna shay'an wayannan goma kan ba sa yin halitta komai komai ba sa kerawa wa hum yakhluquna su ne ake yi wai mutum zai je sassaka yace shi shafa mai mai shi ce wai shi na Allah shi kaga ba hankali to abin da yin shi na aka ya za ya zama Allah in tabbashewa zaka nema Allah ba ne zaka fara kaga misali Allah yake kawo in mutum na da hankali sai ya gane idan ba su cancanta su samu abin bauta ba amwatun wannan abubuwa matattu ne ba gairu ahya ba rayayyu ba ne ka zama gani gunki mai rai ko da ya zama matacce ne hakikan ko kuma ya zama matacce ne ma'anawiyan matacce haƙiƙan dutse matacce ne haƙiƙan ka sassaka ya ce matacce ne haƙiƙan ko kuma ka zo kana bautar saniya ko rago a haƙiƙani ba suna numfashi amma ma'anar su ba su ba su da wani amfani bai jin magana ka bai iya mai da ma magana bai da wani amfani ina ba wanda ya cancanta garke sai ya Allah subhanahu wataala Allah yake cewa wa ma yash'uruna ayyana yub'athuna ba su san lokacin da za a tashe su ba ma'ana biyu yake koma ko dai zamanto su gumakan da kuke bautawa ba su san sanda za a tashin kiyama ko kuma su kafirai da suke bautar wani Allah suka rike gumaka a matsayin abun bauta kuma bayan Allah ba su san sanda za a tashe su ba Inan wanda ya san sadda za a yi tashi shi shinshin ta zama abin bauta. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ilahukum ilahun wahidun. Ubangijinku shi ne Allah nan fara ɗaya abin bauta. Wallazina la yu'minuna bil akhirati wa innan da ba su yi imani da ranar lahira ba alaci kulubuhum munkira zukatansu suna jayayya game da tauhidi munkira ay jamida a sandare suke suna musanta tauhidin Allah subhanahu wataala kun gane ko sai sa Imam Baghawi yake cewa munkira bi ma'ana jamida zukatansu kamar duwatsu suke ba su motsi ba su da tunani don in kana da tunani waɗanda misalai da Allah ya baka ya yi saka daina bautar wani Allah ka rike Allah amma saboda zuciya a sandare take ne da za ka kwatanta mu makaho hanya sai dai ya ce ma ya ji amma Allah bai bin nan bai ganta ba mutum zai ce ma da Allah ni makaho ne ina so in je garin marshe ina zan yi sai ce an kai nan to akwai wata kwana ita za ka yi da ka kara gaba ai kwana to sai can sai ce to ya ji a ya tafi da gaske na zai kai kan shi ya ta tafi saboda irin auren suke sai samu da zuciyar shi take a mai dole ko kan mai gaskiya ya dai ji amma ba ya karba ke inda a ce ji na amfana da nan duniya babu dan bid'a Allah babu dan bid'a amma sai ka gama kwatanta kuma sai ce hai baki ana yi zaɓa ikon wani hujja shi kenan ta gane ya da ka gane da mu lance fallazina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkira wa'inda ba su imani da ranar lahira ba zuciyoyinsu a sandare suke suna da yawa mutum game da tauhidi wa hum mustakbiruna su za ka gansu suna masu girman kai game da bin Allah subhanahu wa ta'ala shi ko girman kai yana hana shiga aljanna haka manzo Allah ya ce la yadkhulu aljannata man fi qalbihi mithqala dharratin min kibr duk wanda a zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba girman kai ba karamin hatsari ba to haka suke yi suna girman kai ba sa shi girman kai shi ne a addinance ba a ga mutum da katon kai ba shi ne girman shi ne wani ke tambaya mai girman kai abin da aka cewa girman kai shi ne faɗa da gaskiya ƙari da gaskiya ka kai yake da ita kai jayayya da ita kai faɗa da duk abin da Allah da manzon su za su yi magana ka ya zama girman kai mun fahimta masa sannan akwai wani bayani wanda mai tsariyayye yana siffanta sifofi na mutane wanda bai kamata a ce akwai su ba kana tare da mutum kana ganin kai ka fi shi kana da wani ɗaukaka a kan shi kana kaza kana masa alfahari da wanda ya kamata wanda kuma wannan baya kasa an fahimta wasa kusa akwai wani abu da mutane ke fassara shi girman kai ba girman kai ne yanzu wani in ya gaba kai mun ga sai ci a wani girman kai ne shi ya ramu shi ba a ba ina in ka ga mutum yana biyayya ga Allah yana biyayya ga mutum Allah yana girmama mutane kaka mai mummunan hukunci ka ce da shi girman kai da shi idan abin da kaga yana yi kai ke fahimta girman kai ne amma ba girman kai ne an fahimta kusa Allah ya mu dace ni akwai wanda sun sha su zo su kai min ƙara ta malam mutane suna ta girman kai gare ka kai kana da ɗaukar kai ba kai wa mutane ba ce wasu a'a ba su gane ba in kana almajiri ba kowa ya kamata ya zama abokin hirarka ba kowa ya kamata ka yi ma magana ka shiga mace dole sai ka yi tsantseni saboda kai hira da wani gobe kai hira da wancan jibi kai hira da wancan an gane kana hira da su in sun ka ce ka ce ana yadda ko ba a yadda amma in ka zo ka ce ai malam ya ce min kaza sai ya ce a malam bai hira inda kuke maganar nan gaskiya a wuce kun gane misali sai da akwai matsayin da za ka kai ba ko ina za ka yi da ka yi magana saboda in wani yana son shi ɓata wani abu a kanka da wannan zai amfani idan aka wani abu lalura shi mu da muke zama ba mu da abokan hira lalura yanzu inin yau gaba ɗai ban ce na yi magana ta minti biyu da mutumin da sun ka kai mutum biyar ba duka ilimin yau tun da sani ba ruwan da harkar mu gaisa mu gaisa a yi abin da ya shame ni in karanta ƙwararri in je ni harka ta ta haka kenan ba girman kai bane kowa da irin halin da yake samun kai ko ba ka bane Allah ya samu gaci a zo wallahi ina sallah sai nake cewa bari in tuna yau da wada wani magana da su sai na tuna duka in dai abin da ya shafi hira ne yau ban yi hirin minti biyar duka a duk ne yau to kuma insha Allah gobe ma haka ne shi ma gari ta ƙara kowa da harkar shi ko ba ka bane ana tausaya mana to ina na muke Allah ce la jarama haƙiƙa anna Allah ya alamu ma yusirruna Allah ya san abin da suke koyewa kuma yu'linuna da abin da suke bayyanawa innahu la yuhibbul mustakbirin Allah ba ya san mutane masu girman kai Allah ka raba mu da girman kai wa idza qila lahum idan aka ce da su ma za anzala rabbukum menene ubangijinku ya saukar mun gane ko nan ana magana ne da yahudawa da nasara ko kuma makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ka ce menene manzon Allah ya ce muku Allah ya sauka kado sai su ce asatirul awwalina tatsuniya ne na mutanen farko kawai ga ta nasu kirtabtin shi haka yanzu ake yi sai ga dan bid'a ya zo ya cika cikin shi ya zama yana zaga malamin suna sai ce ai ya ce kaza ya ce kaza ya ce yana hoki ana dariya ai wannan izinin ce kafiran madina kafiran maka sai da ka yi shi da haka mutum in dai Allah ya mai daraja bai da ka zage shi ƙara mai daraja na kake inda zage da faɗin maganar banza yana rage darajar mai daraja da manzo Allah darajar shi ta ƙare amma sai zaman to zagin kamar ƙara mai ɗaukaka yake yi an yanzu gashi muna ba da labarin waɗanda suka zage shi sun yi zagin amma darajar shi ba ta wuce ba To haka kai ma idan Allah ya ɗaukaka wani malami Allah ya bashi daraja ba sai da ka zo kana hasada kana kushe shi kamar kana wanke shi ne kana ƙara mai haske. Haka ya Allah ya kawo shi kawai ka sallama ka bari. Ina rantsewa da Allah wasu da suke suka wasu maluma ba komai bane hasada ce. Bai da kyau. Shi in ka zagi mutum me ka me ka karo da shi. in ma mutum ra'ayin shi bai ma ba ka taɓa harkar shi ka harkar ka duniya da yawa inda bai ma ba su taɓa shi mani ga ban banga amfani ka zo kana zagin wani ba kana kushe shi ba dole bane sai ka yabi mutum ko kuma ka kai mishi kowa ya shiga harkar shi amma wallahi jama'a ku sani in dai dan kai hasada mutum ne kana kushe shi daraja kawai za ka kara masa sannan Allah ya ce li yahmilu awzarahum don su ɗauki zunubansu kamilatan cikakkiya yau mai kiyamata a ran tashi alkiyama su kahirai za su ɗauki zunubin su ne cikakken zunubi kun gane bambancin kahiri da musulmi shi musulmi in yi zunubi istighfari yana kan karamin zunubi aikata wasu aiki suna kan karamin zunubi kenan ko ya mutu da zunubin to ba cikakken zunubi ba ne saboda akwai abubuwan da sun kan karamin zunubi kun fahimci hausa amma shi wanda ya mutu yana kahirci zai mutu ne da dullahin da yana nan sannan Allah yake cewa wa min awzalil ladina yudillunahum bighairi ilm da kuma zunuban waɗanda suke batar da su ba tare da ilimi ba misal in mutum ya mutu ɗayan uku ne mutum ɗayan uku ne jama'a akwai wanda in ya mutu takardarsa a ruhi ba a rubuta mai lada ba a rubuta mai zunubi dan a duniya bai bar abin da za a rubuta mai lada ba ko kuma a rubuta mai zunubi sai da yin addu'a bayan Allah ta kai gare shi akwai kuma mutumin da in ya mutu tarihin da ya bari alheri ne duk sanda aka tuna shi lada take karuwa cikin kabarin shi akwai kuma mutumin da in ya mutu abin da ya bari sharri ne duk sanda aka tuna zunubi yake karuwa cikin kabarin shi kaga ga naka laifi ga laifin wasu ga naka alheri ga alherin wasu haka abin yake tafiya shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bada misali yake cewa mutum dan adam idan ya mutu to ko kuma mutumin da ya sunnanta wata sunna ta alheri sai wasu suka zo suka yi koyi da shi to shi na da lada irin ta waɗannan da suka koyi da shi ba tare da an rage ladan su ba shi ga nashi su kuma ladan da an ka ba su shi ma sai a bashi wanda ya koya wa mutane mummunan sunna aikin da ba na kwarai ba yana da zunubi na wannan aiki kuma tare da zunubi na irin wa'ancan mutane da suka aikata wannan aikin da ya koya musu na ga kowa shi kiyaye shuka alheri da alheri ya bi ka in ka shuka sheri wala sharri ne zai bi ka Allah madaukin sarki ya kare sai sa Allah madaukin sarki yake cewa li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah dan su dauki laifukan su cikakku a ranar tashi alkiyama min awzaril ladina yudillunahum bi ghairi ilm da kuma laifukan waɗanda suke batar da su ba tare da ilimi ba ala sa'a ma yazirun Allah ya ce saurara abun nan da suke ɗauka na zanubi yayi muni Allah madaukin sarki ya kare mu nan duk inda aka ce ma mutum zanubi ne ya kunsa to wallahi sai dai da Allah ya dashi qad makara alladhina min qablihim haƙiƙa waɗanda suka wuce gabanin waɗanda suka kafirce wa manzon Allah to qad makara alladhina min qablihim waɗanda suka wuce gabanin su su ma sun kafirce sun yi makirci Allah ya samu dace fa'ata Allah bunyanahum min alqawaida min alqawaid sai Allah ya zai kima ginin nan nasu tun daga foundation din shi kharba alaihim as-saqaf Allah ya jiyo da rufin ginin ya rusa a kansu min fawqihim a kansu a saman su wa atahum al-azabu min haythu la yashkuruna azaba ta zo musu da inda ba su tsammani ba an ce an saukar da wannan aya ne akan namrud bin kan'an wasu na karin ana karanta shi namrud bidda ko namrud bidda bin kan'an wanda ya yi zamani da annabi Ibrahim alaihissalam yana daga cikin hatsabibai na duniya a zamanin shi ya yi tsaye cewa shi Allah ne to sai ya zamto duk sadda yake raba abubuwa in ka zo sai ya ce wane ne Allah in ka ce shi ne Allah sai ya ba ka layina yana ba su ana shi Allah ne yana jin daɗi yana ba su ana shi Allah ne yana jin daɗi annabi Ibrahim wata rana sai ya yona layin sai da ta kai gare kai gashi wane ne Allah sai ce rabbiyal ladhi yuhyi wal yumit ce to ka zo da sabon ubangijin ka shine ke kashewa da rana to ai ni na ai uhi wa umit ni ma ina kashe ina raya aka sai aka tara mutane ce ka ku zo ku ji wani shina sabon magana wai ubangijin shi ba ni na wai ubangijin shi ya kashe yana rayawa to da yau kusa ne nima ina kashe ina rayawa shi ne sai aka ce sai daga cikin wanda aka yanke ma hukuncin zama dindindin a cikin gidan yari ya ce a kamo biyu aka kamo biyu sai kashe guda ya saki guda ya ce kaga na kashe ɗaya nima na raya ɗaya to kun san annabawan Allah Allah yana ba su mafita duk yadda mutum yake gani ya hika ilimi ya hika matsayi in dai ba kan gaskiya yake ba in dai za ku tattauna sai Allah ya kawo mafita ya kasa cewa komai a gaba sai Allah ya sa sai Allah ya ma ilhamin magana da zakan ne rikici shi yasa ka rike gaskiya komai karancinta ka nisanci ƙarya duk yawanta kuma ba a alfahari da ƙarya don komi yawanta in ka haɗu da mai gaskiya sai ka rasa abin za ka ci. A misali na kusa-kusa ba wanda ya kai Abdul Jabbar cika baki. Ba abin da bai faɗa ba, amma da yake ƙarya ne, ranar da ƙarya za ta ƙare sai gashi yana shan ruwa a hannun hagu ya rasa abin da zai yi. Aka duka bar mutum shi ta hayane shi, kai dai da kai gaskiya, ka kai mutum azahiri. to annabi ibrahim da ya fahimci wannan shine Allah ya ba mu labari a cikin suratul baqara ce alam tara ila allazi hajja ibrahim fi rabbih yace ka ba su labari game da mutumin da ya jayya da annabi Ibrahim game da sha'anin ubangijin annabi Ibrahim nissa yake wannan jayya an atahu Allahu mulk saboda Allah ya bashi mulki ya samu mulki ko ya zama alheri ga wasu ko ya zama sharri ga wasu ɗan kaɗan na ga mulki ba su girman kai ba hannun wanga zamani wani ya samu matsayi sai ga ya canza idh qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit ko lokacin da annabi ibrahim ya ce da shi ubangiji na shi yake kashewa yana rayawa qala an uhyi wa umiit ni ma ina kashewa ina rayawa qala ibrahim fa inna allaha ya'ti bish-shamsi min al-mashriq fa ati min yanzu mutane suna ta tabawa sarki ya kashe ya raya annabi ibrahim ya ce to ai ni ba a kare ba yace daga cikin aikin ubangiji na shi yana hito da rana daga gabas ta faɗi yamma to kai yau dan ka nuna kai ma ubangiji na fa'ati biha min al-maghrib to shi ubangiji na yau yayi gobe kowa shi kalla a matsayin ka na ubangiji ka hana mata hitowa ta gabas ta hito ta yamma fa buhitan ladhi kafara ko ba ga bane shi yasa jama'a fa kafu alfahari da karya to wagga aya malamai suka ce an safkar da ita ne akan shi sai ya tashi yayi gini dan menene dan ya ya nuna iyawa an ce yayi gini wanda yayi tsawo sosai yace a gina mai je ya gano ubangijin nan ka gane shi da tahiyar ta yi tafiya sai Allah subhanahu wata'ala ya rusa ginin gabaki daya ya halakar da su malamai sun yi bayani akan mutuwan shi wannan namaro wasu sun ce Allah subhanahu wata'ala ya aiko masa da sauro ne sai ya shiga ta cikin hancinta cikin hanci ya je yana cin kwakwalwarsa sai Allah ya kashe shi tsawon shekara ɗari bakwai wasu malama suka ce tsawon kwana arba'in kafin Allah ya kashe shi ɓangaren magaganu ne kamar yadda imam bago ya ce sun yi kama da isra'iliyat ba a ƙaryata su ba a gazgata su kuma ba a jingina su kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta wasa Allah madaukakin sarki ya samu dace a haka Allah ya halakar da shi na ka Allah ba a faɗa da shi dan an samu mulki in ka samu mulki ka gode wa Allah ka musu biyayya yasa Allah ce kad makara ladina min qablihim haqiqa wa'inda suka wuce kafin mutanen da suka karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana sun yi makirci sun bijire wa gaskiya fa tallahu bunyanahum min alqawaid sai Allah ya zai kewa ginin nan nasu tun daga fondation dinsa fa kharra alaihim as-saqafu min fawqihim sai wannan rufi ya faɗo a kansu daga sama Allah ya rusa su wa atahum azabu min haythu la yashurun azabun Allah ya zo ta inda ba su yi tsammani ba Allah madaukin sarki ya samu dashi Allah subhanahu yace yake cewa thumma yawmal qiyamati yukhzihim sa'annan ranar tashi alkiyama Allah zai kumyatar da su ma'ana yukhzihim bi ma'ana yu'adhibuhum sannan Allah zai azabtar da su ranar tashi alkiyama ويقول الله يسيدس أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم ko ina gumakan nan da kuka kasance kuna saba mini game da su kuna haɗa ni da su kun rike su abin bauta to ina suke su zo su cece ku qala alladhina utul ilma sai wa innan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ilimi ibn abbas yake cewa su ne mala'iku sai mala'iku su ce da su innal khizya al-yawma lalle kaskanci a yau da shiga azaba a wannan rana wasu'a da kuma shiga mummunan kunci asu shine annar wa shidda da kuma shiga wuta al-kafirin ya tabbata akan wanda suka kafirce wa الذين تتوفاهم الملائكة سوني وإن دا ملائكة تاسزو وجن كربر رايقنسو zalimi anfusihim suna masu zalunta kawunan su ta hanyar yin kafirci fa alqaw salama haka ne ko ma'ana sai su bayar da amsa ma'ana su kankan da kai ga Allah ai khada'u lillah su kankan da kai ga Allah suna cewa ma kunna na'mal min su ai ba mu kasance muna aikata mummunan abu ba sai Allah subhanahu wata'ala ya ce bala aha inna Allah alimun bima kuntum ta'malun Ika Allah ya san abin da ko kasance kuna aikatawa su malamai suka ce ana yin bayani ne akan waɗanda aka kashe ayakan badar suna kafirai mala'iku suka zo suna karɓar rayukansu bai ƙarshe sai nadama kuma nadama ba za ta amfane su ranar kiyama Allah ya shirya su fada khulu abawa jahannam ku shiga cikin kofofin wuta khalidina fiha kuna masu dawoma a ciki kun san kofofin wuta ko su kofofin wuta darkat ne ƙasa ƙasa ne laha sab'at abwab ko laha sab'atu abwab tana da kofofi guda bakwai amma ba irin tsarin kofofin aljanna ba aljanna hawa hawa ne sama ita ko wata ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ake yi Allah kaka jarabe mu da shiga wuta fada bi isa maka wal mutakabbirin Allah ce tir da makomar masu girman kai a ce ita ce wuta wa qila lil ladina taqaw sai a ce da wa'inda suka ji tsoron suka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala ma za anzala rabbukum menene ubangijin ku ya sauka qalu khaira sai su ce Allah ya saukar da alheri lil ladina ahsanu fi hadhihi dunya hasana lalle wa'inda suka kyautata aiki ga Allah suna da kyakkyawa a wannan duniya Allah maɗaukin sarki ce, Wada darul akhirati khair ranar lahira abin da suke da shi ya fi zamantowa alheri inda suna da aljanna. Wala ni'ima darul muttaqi ma dalla da gidan masu jin tsoron Allah da ya kasance ta ce aljanna. Allah samu dace. Wannan ayar da Allah yake cewa wa qila lil ladina taqaw ma za anzala rabbukum aka ce da waɗanda suka ji tsoron Allah menene ubangijinku ya sabka to so ake magana a kansu yadda lamarin yake mai da imam babu ya ambata cewa ƙabilu da suke wajen garin makka in lokacin aikin hajji ya yi kowane hakimi sai ya naɗo nashi tawaga sai ce ku je ku jiyo mana labarin wannan da aka ce ya bayyana a garin makka su kuma manyan kafiran makka sun gane haka su sai suka nada komite komite cewa kowace hanya a aza waɗanda in sun ga baƙi za su hana su zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi sai su ce daɗin baki a gare shi duk wanda ya saurare yanzu yanzu ya bi shi ka san ka bai da ake cewa ƴan izala ba dai da saura da ƴan izala daɗin baki su yi su wallahi in kuna jin su yanzu kun bi su da ka saura ɗan izala ba da a sa bege kana rawa ya in bi da ba haka suke yi ba har yanzu wasu makamin su ba su bari a saurari ahlus sunna saboda in dai za ka saurari ahlus sunna ya ma bayani za ka gane wallahi nan na gaskiya take sai a ce ku daina sauraron su wannan usulubi ne na kahirai idan ba haka ake yi ba ya ce ‘yan idan na wani ruwa a gare su da sun ba ka kasha shi ga sai ka bi su babu wani ruwa gaskiya ce wallahi Allah ya samu dace wasu ita gaskiya inda take duk yadda aka yi mata ruha-ruha kamar dai kwaya ce cikin ƙasa in an ba ta ruwa duk yadda mutum bai sun ka gane in dai ruwan na sauka sai ta haika to haka ne kai wallahi in ba haka ba mayagun shehin nan nan da suke faɗa da gaskiya da ai yanzu gaskiya ba ta ko ina ba amma da yake gaskiya ce ana ruwa tana bunƙasa ana ruwa tana bunƙasa ai har Allah sai da zai Allah ya kare mu to idan kabilun sun zo sai waɗannan kafirai su ce ka ku saurare manzo Allah ka ku saurare shi to su kuma suna da adalci sai su ce a'a mu dai cewa an kai har mu jiyo ta bakin shi don haka ku bari mu je mu je ta baki shi to kafin su kai ga manzo Allah sai su haɗu da waɗanda suka yi imani sai su ce ni ubangijin ku ya saukar mu annabin ku sai su ce ai Allah ya saukar da alheri to shine Allah yake yaban sahabban manzo Allah anan yake cewa su sahabban manzo Allah wa idza qila lil ladina taqaw in aka ce da su sahabban nan da suka ji tsoron Allah ma za anzala rabbukum bi ubangijin ku ya saukar ga manzonsa kayo khaira sai su ce ya saukar da alheri kun gane ko to lillazina ahsanu fi hadhihi dunya hasana wa'inda duk suka kyautata aiki ga Allah a wannan duniya suna da kyakkyawa malamai sun tattauna akan to kyakkyawa wani iri ne a duniya wasu ka ce kyakkyawa a duniya shine Allah ya baka imani ya datar da kai akan sunna ka mutu akan sunna da kuma abin da ya kamata an fahimta wasa ko shine Allah yake cewa wadda darul akhirati khair samun gidan lahira a ce ka samu aljanna shine fi zama alkhairi wala ni'ma darul muttaqin ni'ma fi'li ne madi jamilan lil madhi ma'ana fi'li ne da ake yabo da shi ma dalla da gidan mutum ya kasance ita ce aljanna ita ko aljannan nan jannatu adnin haka ne ko aljanna ne matabbata wurin zama benaye ne yadkhulunaha da ƴan aljanna za su shige ta a ranar tashi alkiyama tajri min tahtiha al-anhar koramu suna gudana a ƙarƙashin gidan aljanna Allah ya ce lahum fiha ma yasha'un suna da dukkan abin da suke so a cikin gidan aljanna kadhalika yajzillahu muttaqina kamar haka ne Allah yake sakawa waɗanda suka ji tsoron kafirci da shirka suka yi ma Allah subhanahu wata'ala biyayya Allah ya samu dace mun yi bayani akan koramu na aljanna wani shi ya dauka ana koramu na gudana cikin ta shi na sunanta koramu aljanna irin na duniya ne ba ma idan haka suke ma yanzu an ce gidanka korama na gudana kana tsoron ta rushe ma gidanka ko ba haka bane a'a koramu aljanna ba haka suke ba wani irin gini ne aka yi sai dai ka zo ka gani Allah ya samu dace Allah mu roke ka har mai karatu ana kwana ana tashi aljanna wani ya yi haka shi da ta kwana ko Allah ba ta da wanda shi mun kusan tashi ai da da roke alladhina tatawaffahumul malaikatu sune wa'inda mala'iku za su karɓi rayukansu Allah yake cewa tayyibin suna tsarkakakki daga shirka babu rai mai tsarki siran da ya zama ta tsarkaka daga shirka da sabawa Allah shine Allah ya aiko mala'iku za su karbi rayukan su tayyibina suna tsarkakakki yaquluna sai mala'iku su rinka ce musu salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku cewa Allah ya aiko a gaida ku. Wadda kwalolin jannata, ku shiga aljanna bi ma kuntum ta'amalun game da abin da ku kasance kuna aikata. Shi yasa na ce muna babu ranar da ta kai daɗi a tarihin mutum kam irin ranar da zai mutu. Kuma babu ranar da ta ga baƙin tarihi akan ɗan adam irin ranar da zai mutu. duk wani mataki na rayuwa ko na daɗi ko na rashin daɗi numfashinka na ƙarshe ne zai bayyana in za ka yi rayuwa mai kyau numfashin ƙarshe sai a yanki a ce numfashin ka ga na ƙarshe ya yanki amma Allah yana yi ma sallama ya ce a gaida kai ai ba ka san shi kenan idan ko ba ka yi abin da Allah yake so numfashin ƙarshe sai Allah ya aiko bala'iku baƙaƙe ka gane cewa ba kai ba rahamar Allah Allah ya huci da kai cikin kisa kullum muke cewa mutum ya kula da sekon ɗin shi na ƙarshe ya kuma haka da kagare waɗannan in za su musu Allah ya ce salamun alaikum mala'iku ga wasu Allah ya rahama sallam zaka in za a yi ɗibar ran kamar mala'iku har tashin da suke yi na lari na ƙaro rabu na lafin wasu ƙafu tatanazzalu alaihim almalaikatu kaji tatanazzalu fi'li na nazzala aka malaiku za su yi ta sauka wai hakuri suke ba Allah ta khafu wa la tahzanu amma da ya hakuri ba kai bakin ciki ba za ka bar duniya ne ba amma Allah kai kakka damu fami suna wayo sau yau kan su kai kun kana alhamdulillah kun ka dade ma ku zo ba ina ta fama da nace wani yanzu shike nace fa ya kare Allah ya kare mu Allah yake cewa hal yanzuruna haka ne ko mana hal bi ma'ana ma mana hal yanzuruna menene suke jira su kafiran makka da sauran waɗanda ba su yi imani da manzon Allah ba illa an ya'tiyahumul mala'ikatu suna jira ne sai dai in mala'iku sun zo musu sannan su tuba mana sun ki tuba ne sai sun ga mutuwa sannan su ce za su tuba kun fahimta musa mai ma'ana an ta'tiyahumul mala'ikatu liqabdi arwahihim mana ba za su yi imani bane sai in sun ga mala'iku sun zo za su karbi rayukansu aw ya'tiya amru rabbik rabbuk aw ya'tiya amru rabbik ko kuma sai in al'amarin Ubangiji ya zo sannan za su towa. Malamai suka ce, Amur Rabbik shi ne azaban Allah, sun ga azaba cewa nan fada wuya su tsira sai su ce sun tuba. Musa akwai tuban dole, yanzu mutum da an zo an auna shi an ce yana da HIV, ce wallahi sai da gare kuma ta yi ƙarfi. Sai ga sai jallabiya da farar da farar carbi ya kuma masallaci yana astagfirullah astagfirullah. yanzu ya san cewa sai dai da Allah ya kun gane ko Allah bai son wannan sai ake sai da kake lafiyar ka gar babu wani matsala to ka gyara alaƙar ka da Allah subhanahu wataala wani kuma ya auna shi aka ce jagar gare ka ce kaga ya dawo yana astaghfirullah yana dibi ina na hijira da shi gyara a kai kokari ka gyara tun kana da karfin ka kun gane ko Allah ya samu dace ina ne Allah ce kazalika fa'ala alladhina min qablihim kamar haka ne waɗanda suka wuce gabaninsu suka aikata suka yi jinkiri na tuba sai da suka ga azaba suka koma suna kana kana amma zalamahum Allah Allah ya ce bai zalunce su duk abin da kai ji an ce wata al'umma an yi mata na azaba Allah ya ce wala bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai sun kasance suna zalunta kawunsu fa asabahum sayyi'atu ma amilu sai mummunan abin da so kasance shi na aikatawa sai sakamakon shi ya shafe shi wa haka bihim ma kanu bihi yastahzi'una sai abun nan da suke izgilanci game da shi na azaba ya auka musu da suna izgiri suna cewa ai kaza kaza kaza da karshe sai gashi Allah subhanahu wataala ya aika musu da azaba sun je suna tuban da ba zai musu amfani وقال الذين أشركوا mushirkai wanda suka hada Allah da wani suka ce law sha Allah ma abadana min dunihi min shay ai inda Allah subhanahu wataala ya so to da mu bauta ma wani saba da mu bauta mu bauta wa wani abin bauta ba kuma bayan Allah ma'ana masu bauta gumaka sai shi ai inda Allah bai so da mu bauta musu ba ina bautar da suke Allah ne ya so ba mutum shi na lahi sai ce a inda Allah bai so da ban yi Allah na ya kadda kun gane misali ko wani ya sata a zamanin sai na umar sai yake kafa ma sai na umar amsa hujja yanzu kai abinda Allah ya kaddara na yi kana jayayya da kaddarar Allah ai satan na inda Allah bai kaddara ba da ban yi sai na umar ce a ni ba ina jayayya abinda Allah ya kaddara ba ne na sa Allah na ya kaddara kai sata kuma shine ya kaddara mu yanke maka hannu shi ne nan magana ta kare ko ba ruwa to don haka kakka rinka zabar abin da Allah ba ce kamar adda Allah yake so ai aikin alheri in kai ka samu aljanna Allah ya ce ka bar aikin sharri in kai ga mummunan sakamako da kasa nahnu wala aba'una mu ko kuma mahaifanmu da kakanninmu kenan wala harramna min dunihi min shay' da kuma ba mu haramta wani abu ba koma bayansa ma'ana koma baya abin da Allah ya haramta ba ko ya halasta sa cikin suratul an'ami in yi bayani sun hada sun haramta as-sa'iba wal wasila wal ham da abin da ya kama da wannan sai sai Allah ne ya haramta da haka Allah bai haramta Allah ya ce kazalika fa'ala alladhina min qablihim kamar haka ne dai waɗanda suka wuce kafin kafaran maka su masu aikata fahal ala rasuli illa al-balagh mubin ma'ana ba wani abu da Allah ya wajabta akan fahal ala rusuli ko ba abin da Allah ya wajabta akan manzanninsa illal balagul mubin sai dai iyar da sako da kuma bayyana wa mutane abin da yake daidai shine aiki na mutane ma'ana Allah subhanahu wataala bai wajabta wa masu wa'azi sai sun shiryar da mutane ba kana wa'azi Allah bai ce ka tsaya kana kallon aikin da su wani bai yi ba kasan wani yana wa'azi to kullum da ya tsaye suna ta kallon mutane nan da ya ga shi sun shi ke ka ɗaya ne sai kira kai ce na ga kayan talama kiyaye Allah bai azama ba mu daina neman aibin mutane a ima mutane wa'azi kai fata Allah ya shirye su ya isa an gane misali ko Allah ya samu dace sannan abu na biyu duk iya maganar ka baka gyara mutum mutum Allah ne ka gyara shi kai dai kawai ka tunatar da shi Allah ka gyara mutum Allah yake cewa walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula haqiqa mun aika manzo a cikin kowace al'umma ani abudullah manzani in sun zo sai su rinka ce da al'ummar da aka aike su zuwa gare ta ko bauta wa Allah wa yastani wa tagut ko nisanci tagut at-tagut kullu ma'budin siwa Allah dukkan wani abu da aka rike kuma bayan Allah zama tagut ya yi da ibadan ko bai yadda ya zama abuci kenan Allah ya ce ka kurki wani abun bauta ko ma ba ya sa ko shi ta nufi tagut ko nisanci tagutu ababen bauta ko ma bayan shi Allah su mutu fa minhum man hadallah haka ne ko daga cikinsu su al'ummomi wa'inda aka aika musu manzanni akwai wanda Allah ya shirya da su ومنهم man حقت عليه الضلاله daga cikin su al'ummomin akwai wa'inda Allah ya wajabta bata akan su su karɓa kiran da manzanni suka yi musu shi ne fassara faɗin manzo Allah mai yahdihillah fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya wanda Allah subhanahu wata'ala ya shiryar baka ya batar da shi wanda Allah ya batar baka ya shirya la ka tabbatar da mu akan shirya shine sai Allah ya bamu labari anan faminhum man hada Allah kaga Allah huwa al-fa'il daga cikin al'ummarin da suka gabata akwai wanda Allah ya yi da ya wafaka su zuwa ga shirya wa minhum man haqqat alayhi ad-dalala daga cikin su akwai wa'inda bata ta wajaba akan shi Allah bai datar da shi ga shirya ba fasiru fil ard ku yawo a bayan kasa fanzuru kaifa kana aqibatul mukaththibin kuje ku ga yaya karshen masu kare ta Allah ya kasance kun ga hikima duk inda ka ji tarihin wani mai kin gaskiya Allah ce je ka binciko tarihin shi yaya ya mutu babu wani azzalimi da yake kawon ƙarshe ka san yadda ya mutu ko baka sani ba ba wanda ya ƙaryata maganar Allah ya zama ƙarshen shi ya yi kyau babu shi. Yasa Allah ce, ku je ku yawo a bayan ƙasa ku binciki tarihin masu jayayya da addini ba su kyakkyawan ƙarshe. Da haka in kana son kai kyakkyawan ƙarshe kakai faɗa da addinin Allah. Ka bi abin da Allah ya ce, kai wa manzonsa biyayya. da ikon Allah da yaddarsa za ka yi kyakkyawan ƙarshe. Amma idan ka zama hatsabibi mai faɗa da maganar Allah, mai faɗa da addinin Allah, wallahi ba ka kyakkyawan ƙarshe. Kowaye. Haza akwai wasu ‘yan iska ne ma da ka ce Allah ya mulci kari ma sai ce amin. Wa Allah ya kyautata mana ƙarshe amin. Wallahi ba a yi. Manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa man asha ala shay ko kuma man shaba ala shay shafa alaihi wanda ya taso yana matashi yana kan abu to zai tsoho akan wannan abun ne wa man shaka ala shay mata alaihi duk wanda ya tsufa akan wata ɗabi'a da ya taso yana yin ta tun shina yaro sai ya mutu da ita kaman mata ala shay bu'thi alai ko bu'thi fi duk wanda ya mutu akan ɗabi'a akan ta za a tashe shi ko kuma cikin wannan ɗabi'a za a tashe shi ya ga kiyaye in kana son ka zama dattijo na gari ka zama yaro na gari in ko baka zama yaro na gari ba wala za ka zama tsohon banza tsohon ɗan iska a san wasu suna mummunan fahimtar rayuwa sai mutum ya ce a ni na da saura in kai kama su ba mu bari mu kai ai ƙuruciya la za ka zama na iskan tsoro kun gane wannan wannan nukba yana da matuƙar muhimmanci matasa suna roɗuwa ka ga mutum ka san abin nan laifi ne wani sai ce to ai lokaci ne zamani ne bari mu kai ai zamani ko shi kenan zamani a hannunka yake ka bari mu kai na kadir Allah yake cewa a gaba in tahris ala hudahum ko kai kodai akan shiriyansu ana ko yaya kake son su karbi tauhidi su yi imani da Allah idan Allah bai shirye da su fa inna Allah la yahdi man yudil Allah ba zai shirye da wanda ya fatar ba amma lahum min nasirin sannan kuma ba su da wanda zai taimake su daga azaban Allah matakar sun mutu ba akan shirya ba wa aqsamu billahi jahada imanihim kafirai suka yi rantsuwa ga Allah matuƙar rantsuwa ma'ana iya ƙoƙarinsu suka rantse da Allah iya ƙoƙarinsu ya ka ce mutum ya yi rantsuwa da Allah iya ƙoƙarinsa ma'ana babu ƙarfin halin da ya kai ka rantse da Allah a bisa ƙarya duk wanda ya rantse da Allah a bisa ƙarya to shi ya kai maƙura iya ƙoƙarinsa a kai cikakken ɗan ta'adda to ga rantsar da suka yi wa aqsamu billahi jahada imanihim suka rantsi da Allah iya kokarin su cewa la yab'athu Allahu man yamut Allah ba zai tashi duk wanda ya mutu ba la ce bala al'amarin ba haka yake ba wa'adan alai haqqan alqawli ga Allah gaskiya ne na cewa duk wanda ya mutu za a tashe shi lakin aktharun nas la ya'lamun ai da yawa daga cikin mutane ba su san haka shi yasa suke faɗin wannan ba inda za ku san ko musuwaye in ji Allah. Allah maɗaukin sarki yake cewa limine ne, yi bayyana lahumullare ya talifo na fihi ko, don ya bayyana musu su mutanen Makka, lade ya talifo na fihi abin nan da suke saɓani a cikin sana addini. Wani ya'lama kuma don su san da wani ya'alaman da na kafaru don kuma waɗannan da suka kafurce wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama su san cewa annahum kanu kadibina su dai kan sun kasance makaryata ne abinda suke faɗa ba haka ba ne inna ma ƙaununa da shaƙin abinda muke cewa ga kowane irin abu idan aradna bu in mun buƙaci ya kasance an na ƙoda da hukun faifun mu ce da shi kasance sai ya kasance Allah maɗaukin sarki ya samu dace. Sun ce Allah ba zai tayar da mamaci ba, su suna mamakin ya za a yi tun shekara kasa mutane ga haruwa. Shi ji ana ce ba su san ko mu waye ba, mu duk abin da muka so ba wai ta da mutum ba. Duk wani abu a duniya in muna son ya faru cewa na za mu yi kasance sai ya kasance. Idan wajen tada mutane ba zuwa ne za a yi ana kanakanci ba a haɗa wannan da wannan a haɗa da wannan a'a da muka ba shi kowa ya tashi ana ce ana bukatar kowa ya zo sai kowa ya kasance kuma zai zo ne yadda muke so shi yasa zana sallallahu alaihi wasallam yake bada labari yake cewa Allah yana cewa ka zama ni abdi bawa na ya karyata ni kuma bai cancanta a ce bawa na ya karyata ni shatama ni abdi bawa na ya zage ni sannan baya cancanta ga bawa ya zage ni maza da ce Allah ce amma ƙaryata ni da bawa yayi shine da yace layya ba'atha Allahu man yamut Allah subhanahu wata'ala ba zai tayar da duk mutumin da ya mutu ba wannan ƙaryata Allah sannan zagi na da bawa yayi da yace ina da da ni ban aiba ba a aihe ni ba sannan babu abin da ya kama kenan ka ji shakkun ma za a yi tashin kiyama kahirci ne jama'a babu ƙaryata Allah ne sannan wannan ga wanda ya bayyana sannan wanda zai aikata ayyuka irin yana ganin kamar kiyama ƙarya ce to shi ma akwai alamun nan bai akan shi ka san akwai kiyama ka ci na wannan ya ce Allah ya saka ce ka yi ɗaya an yi dubu ka ci na wannan ya ce Allah ya sai ce ba matsala ka zalunci wannan ka zalunci wannan wannan alamun ka karanta kiyama wanda ya sa akwai tsayawa gaban Allah yana yin shiri don ranar da zai tsaya na wannan zai je da haƙoƙin mutane a kansa ake nan sai mu kiyaye kanmu zaman to mun yau da kanmu mu zo gaban Allah da kayan da za su gagare mu Allah madaukin sarki ya sa mu dace sai Allah madaukin sarki yake cewa wallazina hajaru fillah wa'inda suka yi hijira dan Allah min ba'di ma zulim bayan an zalunce su an cutar da su da nubawi annahum fid dunya hasana za mu zaunar da su mu ba su wurin zama a duniya mu saka musu da kyakkyawa gane ko Allah madaukin sarki ya samu dani inan nubawi annahum ay nunajjilannahum za mu saukar da su fi duniya hasana duniya mu ba su wani zama kyakkyawa a nan duniya wal ajrul akhirati akbar samun lada a lahira ka zama ka shiga aljanna shine mafi girman hukuncin da Allah zai ba su law kanu ya'lamuna inda sun kasance sun sani wannan ayar malamai suka ce an saukar da ita ne akan Bilal da Suhai da Hubab da Ammar da Abi Jundal bin Suhai da sauransu su ne waɗanda suke cikin sahabbai kahiran maka suna hituwa da su suna dukan su suna cutar da su har Allah ya kawo musu ɗauki suka koma garin Madina sai Allah ce waɗannan da suke cikin wahala a garin Makka yau da suka koma Madina za mu ba su kyakkyawan wurin zama a garin Madina sai sa malamai suka ce da Allah ya ce da nabawi annahum fid dunya hasana za mu ba su wurin zama mai kyau a nan duniya shine mu hidda su daga garin Makka mu mai da su garin Madina wasu ku ce a wannan ayar an sauka da ta ne akan dukkan sahabban manzo Allah sun kasance ana azabtar da su a garin Makka daga baya Allah ya musu buɗe suka bar garin Makka suka koma garin Madina kuma Allah ya sanya musu takwa alladhina sabaru wa'inda suka yi hakuri wa ala rabbihim yatawakkaluna kuma sun kasance suna dogaro ne ga ubangiji su ma'ana alladhina sabaru wanda suka yi hakuri akan cutar wanda aka yi musu saboda addini kuma suka dogara da Allah Allah subhanahu wataala zai kawo musu Allah ya samu rashi ina nuna mana lokaci yayi za mu takaita abin da kai daidai Allah ya ba mu ranar shi inda muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk